tafsirin wannan kafiya ta fara kamar haka ko baki biyu ko uku ba za mu yi kafin a yi sallah ko bayan khalidu wa lam yawu liman taraku wa zawwadu kashtiyaqan ayyatan salaf بان الخليل ولم يروا لمن تركوا وزودوا اشتياقا ان يتمثلوا cewa alhalif ana nufin jama'a masu yawa matafiya ba na sun rabu da inda suke jama'a nan sun tafi sun bar mu wala ne yawon da tara kuma da suke wannan shi ne wannan guda ɗaya guda bayan alhalibu jama'a sun rabu walam yawo sun rabu da inda suke sun nesa da inda suke walam yawo ne ban tara ku ba su tausaya wanda suka bari a baya ba wajen wajen kashe tiyaka sun ma be sun ma bujirin bege ayyatar salafu duk inda suka yi ma'ana duk inda suka yi nan kake tunani a inda masoyi yake galibi sai a zamo nan ake tunawa ba a tuna wani waje in ba inda masoyi yake ba to a nan a wannan baitin ba nan lahali mustafilun wannan tabila ba ta gamu da hablu ba ko ɗaya ko ba ta gamu da ɗayi ba duwalam duwalam duwalam fa'ilun ta gamu da me habanu ya awu liman mustafilun ita ba ba ta gamu da komai ba ko tara kuda mai ita wannan dole za ta zo da hablu ko wazawwadu ita fa wannan ta gamu da harin wazawwadu kashkiya ita ta kubuta ko kan ayyatan ta kubuta salaku da man dole za ta zo da harin shi yasa a tafilolin baitin guda takwas wanda daman dai dole biyu su zo da harin to sauran guda shida guda nawa ne suka zo da hablu sauran guda nawa ne ba hablu ta farko ba hablu ko ta biyu da hablu ta uku ba hablu shi yasa nan mun samu mai hablu daya wa zawwadu ita ma ta game da hablu ko bi kenan tiya wa zawwadu kashtiya wannan ta kubuta ko kan ayyatan ita ma ta kubuta shi yasa guda biyu ne daga wanda yake ba lalle su zo da hablu ba amma suka zo da habna guda hudu kuwa sun zo kubutattu daman guda biyu su dole su zo da habnu ko raddal qiyanu jimal al hayy mata darori a wato sun juyo da bismillah raquman a kabila min fatamalu suka yi lafto mata bai su da qiyanu qiyanu jam'in ƙainu ƙainu da sun dawo da raƙuma na ƙabila fatamalo suka yi lafto suka yi lafto me ma'anar lafto suka ɗora kayayyakinsu a kai ilar zahirati har zuwa rana ta taki tunda aka koro raƙuman nan daga inda suke kiwo suka zo don ɗaukar kayan ƙabila ya zamo sai da rana ta take ma aka gama amrun bai na hulabi wannan lamari ne tsakaninsu wanda yake macuɗanyi wato maganar laftin nan maganar ɗora kayan nan ta rikice ya zama ƙoƙari kawai ake a yi a ɗaura kayan a yi a ɗaura kayan amma saboda yawan kayan da kuma cewa an yi niyyar za a bar wajen ba za a dawo ba shi yasa ba abin da za a bari a wajen komai na su sun ɗauke to shi ne wanda irin wannan rabuwar ta fi ban haushi ga wanda yake masoyi saboda idan da an nuna ma za a dawo to ai zai ringa sa ran to wata ko za su dawo to amma wannan an ɗana ta ƙoƙarin sai an ɗebe komai ba a da niyyar dawowa wajen shi fa wannan baitin raddal qiya mustabdilun ta kubuta ko nujima fa'ilun ta gama da hablu ko lal hayyifa ita ta kubuta ko tamalu wannan daman dole za ta zo da hablu ila zahi mutafilun ita ba ta gama da hablu rati am fa'ilun ita ma ta gamu da hablu ko rumbainahu mustaqbilu ita ta kubuta ko labi ko fa'ilun da wannan dole za ta zo da hablu shi yasa a cikin wanda haƙƙin su su kubuta guda nawa ne suka zo guda uku ne suka zo da hablu ya zama guda uku ne kenan suka kubuta raddal qiya ta kubuta ko nujma lal hayyifa lal hayyifa ta kubuta ko rati am wannan ta zo da hamdu ko rum bainahum ita ma ta kubuta guda uku sun kubuta guda uku sun zo da hablu sun zo mahabunai a cikin wanda haƙƙinsu a ce sun kubuta a sa iya kubuta kai a gane labiku labiku abu wanda yake ya rikice gaba daya amrun bainahum labiku lamari ne tsakanin su wanda yake ya rikice gaba daya to ko bi sallah sun sannan a ci gaba da bin kasida an yi dai cewa ai masu himma ma haddace ta za su ko tunda an ce gaba daya bin kasida kafiya ta larabawa ita wannan kaba ta fi kowace fasaha ko to Allah taimaka mana
الحمد لله wannan zai fi a tafsirin za mu ci gaba da dubawa to a baiti na uku za a yi duba ko ma in ya kadu yi hallihim bi wuce tihim ta halibul amri innal amra mushtariku ma in ya ka wannan ta kubuta ko duyu hal duyu hal fa'ilon ita ta game da hablu ko lihim liwich ta kubuta ko atihim dama wannan dole za ta zo da hannu ta halujul mutaf'ilun ta game da hannu ko jul am ta halujul amri'in amri'in fa'ilun ta kubuta ko nal amra mush ita ma wannan ta kubuta ko ita ma wannan ta kubuta tariku fa'ilun ita daman dole za ta zo da hannu dole za ta zo da hablu shi yasa a wannan baitin guda nawa ne ya zo da hablu ma in ya ka ta kubuta duyu hal ita ta zo da hablu ko lihim liwij ita ma ta kubuta guda biyu kenan su guda nan ɗaya ta zo da hablu ta halujul ita ma ta zo da hablu ya zama guda biyu sun zo da hablu kenan guda biyu sun kubuta amur'in ita ma ta kubuta guda uku kenan sun kubuta guda biyu da hablu na al'amura mush guda hudu sun kubuta guda shidan da ta yi su zo da haɓu ko ba haɓu guda hudu sun kubuta guda biyu su ne wato suka zo da haɓu to rahauƙali rahauƙali ma in ya kaɗu halihim da mutatim ta halin amri irin yadda lamari ya rikice ake samun ra'ayoyi mabambanta da kyar yake nema ya wato ya basu ga inda suke so su dosa yanda aka samu ra'ayoyi mabambanta tsakaninsu ya sa kamar ma tafiyar ba za a yi ta ba inna al'amra mushtarku haƙiƙa lamarin ya yi tarayya da yawa ma'ana fuskoki a cikin lamarin sun yi yawa wanda wannan ne ya sa tafiyar ma take nema ta zamo kamar ma ba a yi ta ba ta halin ta halin al'amri sassaɓawa a cikin lamari rahau ƙalila wato sun ba da abincin dabbobi na rana ɗan kaɗan kafafus ba ne asinimati abu wato da yake bayan tuddan dutsen asinimati kafafus ba ne asinimati bayan tuddan dutsen asinimati wa min humubil kasumi ya tibu tarafu akwai mahaɗa gare su ko masauka gare su abu da ake kira kasumi ya ti rahau kale mustaqilun ta kubuta ko lan kafa fa'ilun ita ma ta kubuta husbani as ita ma ta kubuta nimatin ita ce daman dole ta zo da hablu wa min humu ita wannan ta zo da hablu bil kasumi ita ma ta kubuta bil kasu wa minhum bil kasu fa'ilun ita ma ta kubuta miyati mu'u mustafilun ita ma ta kubuta ko shi yasa a nan wannan misra'in guda ɗaya ce ta zo da hamlu a misra'in farko ma guda ɗaya ce ta zo da hamlu ko kuma duk ukun sun zo kubutattu ko rahaukali lankafa kusbani ita wannan ukun ma duk sun kubuta wannan kuma a guda ɗaya ce ta zo da hamlu sai wanda yake da dole ta zo maguna shi yasa kenan a cikin a cikin baitin guda biyar duk sun kubuta a wanda yake da dama su zo da hamlu ko ba hamlu guda ɗaya ce kawai ta zo da hamlu sun mastabaru sannan suka ci gaba da tafiya a ƙarshe dai an samu fahimtar juna saɓanin da da ya taso an ga bayansa waƙalu suka ce da junansu inna mashrabaku nan gaba gurin da za mu tsaya don shan ruwa gurin da za a tsaya don shan ruwa ma'u wani ruwa ne bishaƙi salma da yake gabas da dutsen salma salma ɗaya ne daga cikin duwatsun banu ɗaya faidu wanda shi ne ko dai faidu auraka ko kogo da ake kira rakafo duk wa'annan wuraren suna gabas da dutsen salma ɗin sun daga shalhu datu bihim to wannan baitin sun mastamar sun mastamar mustafilun ta kuma ta ko marruwa sun mastamar ruwaka ita ma ta kuma ta ko ruwaka fa'ilu lu inna mash ta ita ma ta kubuta rabakun ita ce ta zo da habanu shi yasa wannan shaɗara wannan misra'in gaba ɗaya ya zo kubutacce in banda wanda dole sai ta zo da habanu ma'un bishar ta kubuta iyisal ita ta kubuta ma faidu au ita ma ta kubuta rakafu ita ce ta zo da habanu dama ita dole za ta zo da habanu shi yasa wannan baitin kusan duk tafilolin in banda wanda dole su zo da haɗin sun kubuta ko sun mastamar ta kubuta ruwaka ta kubuta lo'in na mash ta kubuta ma'un bishar ta kubuta iyisal ta kubuta ma kafai du'au ita ma ta kubuta yasa ashe in ana neman baiti ma wanda zai zo nan gaba irin wanda yake da tafilolin shi da sun kubuta a iya kawo wannan baitin shi ma yawwa a tun da muka fara wannan shi ne baiti ɗaya na farko da muka samu wanda tafilolin shidan da ta yi su zo kubutattu to duk sun zo kubutattu ko ya ga sharhu da bihim wa asal kasiri masu kora raƙuma suna zakewa rairayin jigawa da su kama yugushi safa'ina mawjal lujjatil araku kamar yadda araku masu tuka jiragen ruwa araku masu tuka jiragen ruwa yugushi safa'ina suke shigar da jiragen ruwa mawjal lujjati a igiyar ruwa igiyar ruwa yaga shalhuda ta kubuta ko tubihim ta gamu da habulu wa asal kasi ta kubuta bai kama da mai ita za ta zo da hablu rubushin safa ta kubuta ina mau ita ta zo da hablu jallujjatil mustafilun ta kubuta arahu daman za ta zo da hablu hal tubliganniya adana darihim ulusu yanzu ulusu raƙuma wato matasa ulusu jam'in kalusu ne kalusu taguwa wadda take matashiya za ta iya isar da ni farko-farkon gidan dajinsu a ce ma ta kai ni farko-farkon gidan ba sai ta kai ni can ciki ba wato ta kai ni farko-farkon ƙasar ba sai ta kai ni can cikin ƙasar tasu ba yuzi a wa ilaha ta bigiru warrataku yuzi a wa ilaha ta bigiru da tafiya irin ta alfadarai warrataku da kuma yin tafiya wato da gwaninta shine a ringa taku dab da dab amma kuma ana sauri to yalla wanda wannan yana kora na farkonta to za ta iya kai ni farkon gidajen nasu tagoyi matasa raƙuma wanda suke matasa wanda kama da alfadari a wajen tafiya ko kuma tafiya ana ajiye taku kusa amma kuma tare da sauri wato ba takun ba nesa ake kaiwa ba a wani aje shi kusa amma kuma ana saurin dagawa ana saurin daga kafa saurin daga kafafu shine rataku muquwar ratu ta tabara la shuwara laha illa al-qudu ala al-ansai wal wuruq muquwar ratu wadda take damfararren ciki mai damfararren ciki ta tabara da take tsere da juna take tsere da juna lashuwara da ha da ba wani kaya da yake gare ta illal udu sai fa wato akumari da aka sa a kai alal ansai bisa wa kirgi bisa kirgi wal uruku sai kuma tufafi da aka dora akan wato inda ake sa siddin sai wannan ne kawai kayan da yake tare da ita ma'ana ba ta ɗau wani kaya mai yawa ba balle har ya hana ta saurin tafiya to mukuwar rato mustafilo mukuwar rato mustafilo ta kubuta ko ta taba failun ta gabu da hablu ralashuwa mustafilun ta kubuta ralaha daman za ta zo mahabuna illal kudu mustafilun ta kubuta ko wa alal fa'ilun ta gaba da hablu an sa'iwal ita ba ta kubuta mustafilo wurin kuda man za ta zo da hablu misulun na'am ita wannan taguwar kai ka ce jimina kai ka ce jimina ce za a hayyata ha idan ka motsa ta irtafa sai ta ƙara ɗaukaka tana sauri alalawa hiba bisa wasu hanyoyi waɗanda suke manya manyan hanyoyi birin farare baina hasharaku da tsakaninta akwai 'yan ƙananan hanyoyi akwai 'yan ƙananan hanyoyi sharaku ƙananan hanyoyi sharikatu ƙaramar hanya to wato lawahim jam'in lahim lahim gwada bi hanya babba wa kad aru mislun na'a mustaf'ilun ta ku ta ko mi iza fa'ilun ita ta gaba da hablu hayyataha mustaf'ilun ta ku ta hayyatahar tafa'at tafa'at da ba za ta zo da hablu ne alalawa ita ba ta gaba da hablu hibabbi ita ba ta gaba da hablu wannan bainaha mustaf'ilu ta kubuta sharahu da dama za ta zo da harin wa kad aruhu yace wani lokacin nakan yi malaice amma malhayi nakan huce a gaban kabila nakan huce a gaban kabila mukuta nisar umra ina ne farauto jakunan jeji jakunan jeji wato a kamaru jakin jeji wanda yake cikinsa fari wanda cikinsa yake fari maratiwa da wuraren da suke kiwo alƙi'an kwararruka ne wanda baku da kuma wanda yake tudu inda yake tudu amma na laka na laka waƙad aro mutafilu habin ko ko amma shi ma dai habin fa'ilun mallahayi muku mustafilun takubuta ta nisan ta game da hablu daman dole ta zo da hablu ko kumran mara wannan ta kubuta ko ti'uha ta game da hablu i'an wal ita ta kubuta ko na bafu dole ta zo da hablu wa sahibi wardatun nahlun marakibuha wa sahibi alhali abokin tafiyata wato dabbar da nake hawa dabbar da nake hawa wardatun doki ne wanda ko godiya ce wanda take mai launin wardi na haɗin marakiluha da kafaɗinta suke manya manya jarda'u mai gajeren gashi lafahajin fiha wadda ba nisanta tsakanin agarata da cinyata wala saka ba ta kuma gwamiya ba ta guwamiya in tana tafiya wannan gwiwar ba ta bugar wannan gwiwa kafafunta a tsaye suke kyam a tsaye suke kyam ba sa guwamiya a wasahibi mutafilu sai ba wannan ta gaba da hablu ko wardatun fa'ilun ita ta kubuta naharun mara mustafilun ta kubuta ta kubuta kilu hada man dole za ta zama habuna jarda'ula ta kubuta fahajun ita ta ta game da habun ku fi hawala ta kubuta saka ku fa'ilun ita ba ta game da habun shi yasa a wannan ya farko ta zo da habanu ta biyu ta kubuta ta uku ma ta kubuta ta biyar ma ta kubuta a ta shida ma a ta shida ta zo da habanu ta bakwai ta kubuta ta takwas ita ta zo da habanu daman dole ta zo da habanu da ta hudu da ta takwas dole za su zo da habanu yasa a wannan baitin guda nawa ne suka zo da habanu bayan wanda suke dole su zo da abu ragowar tafiloli guda shida ta farko da abu ko ta biyu ita ta kubuta ta uku ta kubuta to an samu ɗaya ce mai hablu ko a nan jarda'u wannan ma ta kubuta an samu ku da suka kubuta ɗaya ta zo da hablu fahajin fiya ta biyu kenan fahajin wato wanda yake ta zo da hablu fiya wala guda hudu ne suka kubuta guda biyu sun zo da haru sai kuma guda biyu na dole su zo da haru guda ban ne tafi ila takwas ce ko marra kifata ko marran kifata marran kifata godiyar nan tawa tana gudu gudu na gaggautawa na gaggawa zaman ma'u a hasala lokacin da gumi ya sa jikinta ya yi laushi to ballantana ma sanda ba ta yi goma ba in ba ta yi gumi amma duk da haka gudu take to ballantana kafin ta yi goma hatta iza rariyat bi sauɗi har yayin da ruribat ruribat har yayin da aka doke ta da bulala har yayin da aka doke ta da bulala tabtar ko sai ta ƙara gudu duk gudun da ta yi in ka sake dukan ta ƙara gudu take marran kifa ta kubuta ko tan iza ita ba ta kubuta ko malma'u as malma'u as ta kubuta hatta iza ta kubuta rari bat ruri bat ruri bat ita ta zo da hamul ko da sau da tab ta kubuta shi yasa a tafilolin guda shida guda ɗaya ce kawai ta zo da hamul ko guda biyar da sun kubuta كأنها من قد الأجبال هلأها ورد وأفرد عنها أوتها الشر كأنها قول ينن تاوى ينن تكي سوري كي كاتي إتا من قد الأجبال تنادقا durwa durwoyin da suke gindin rijiya ajbabi jam'in jubbu jubbu rijiya jubbu rijiya da ba a yi mata cin baki ba gashi jubbu da man kalma ce wanda yake ta zo a ƙura'ani ko a fa'al'uhu finga ya batin dubbi halla'aha wardu da mutane da suke zuwa ruwan suka korata suka korata daga gindin ruwan wa fara da alha'u ta hasharku ya zama kuma tarko ya kama mata 'yan uwa ga shi ta rasa ‘yan uwarta ga ruwan da take so tana sha take samu ta sha wasu baƙi sun zo sun kore ta da wajen shi yasa tana cikin tashin hankali ka annaha mutafilu wannan tafilar ta gaba da hamluko min kaɗal ita ko ta kubuta a jibabi hal ita ba ta kubuta wurin wa'af ita ba ta kubuta ko rada an ita ta gamu da hannu mun sami uku wanda suka kubuta biyu sun gamu da hannu ha'u ta har ita ba ta kubuta hudu kenan sun kubuta biyu sun gamu da hannu sai ragowa biyu wanda daman dole su zo da hannu juriyatu wadda take mai launin baki-baki ka hasatin kasani kamar tsakuwar da ake wato rabar ruwa da ita kamar tsakuwar da ake rabar ruwa da ita wato tsakuwar da ake rabar ruwa da ita matafiya idan ruwa ya ƙya- ya ya musu karanci kwarai to sai su sanya wannan tsakuwa a cikin wato kwano ko a cikin akushi sai a zuba ruwa in ya zo daidai ya sha kan tsakuwar sai a ba wannan sai a sake zubawa in ya zo daidai kan tsakuwar sai a ba wannan haka za a raba ruwa shi yasa ake kiranta a satin kasani tsakuwar raba ruwa martauha wadda inda take kiwo da siyi abu da ake kira siyo abinda take kiwo matun bitul kaf'a'u matun bitul kaf'a'u shine abinda kwaran kaf'a'u ko ya- ciyawar kaf'a'u take tsirarwa wal hasaku wal hasaku da kuma abinda itacen hasaku yake tsirarwa Ah, abinda itacen hasaku yake tsirarwa shi take ci a hawalaha asfa'ul haddain asfa'u ne tana cikin wannan tafiya sai ga kuma wani shahu ya silmiyo gare ta wanda yake mai bakin kunci muddar da yake gashinsa wani akan wani ba bai rabu da yawa ba wani akan wani mudar ƙorishin ƙawadili a gashinsa na fuka-fike na gaban fuka-fikensa lam yusuf lahus shabahu da ba a taɓa kama tarko ba a taɓa kafar tarko ba gare shi a shahon nan na jeji ne ba wanda an kama ba ne an horar da shi a'a na jeji ne sai ga shi ya silmiyo don ya kama duk wannan don ya kama duk wannan a hawalaha mustaf'ilun ya kubuta asfa'al fa'ilun shi ma ya kubuta ko haddaini mut shi ma ya kubuta ɗari ko zaman zai zo da hamu rishal kawa ya kubuta kubuta dimilan ita wannan ta zo da hamu yunsab lahu ta zo da kubutacciya ko ba ta game da wani hamu ba لا شيء أسرع منها وهي طيبة النفس بما سوف يجزيها وتبتلع لا شيء أسرع منها هو أسرع منها ba wani abu da ya fi duk wannan sauri wani ya ɗanyi batu nasu in tana cikin kwanciyar hankali bi ma saufa yurjiha da abinda da sannin zai tseren da ita daga wannan shahu wata tarko ba ta ƙure gudunta ba ta ƙure gudunta ta yadda da cewa ita ɗin nan shahon nan bai isa yadda da ita ba domin sanda ma hankalinta bai tashi ba ta fi duk wani tsuntsu gudu to ballantana yanzu da hankalinta ya tashi aka ce an biyo ta shi yasa ai tana ganin za ta gudu na ƙin ƙarawa amma duk da haka duk da cewa tana gudun amma ta amince ita a ranta cewa shahon nan ma dai ai ba zai iya canza ita ba duna sama'i wa fawqal qari qadruhuma inda zunaba fala hawtu wala dara da shahon nan da durwan nan suna gudu ba su kai can kwalwar sama ba amma ba su yi ƙasa ba shi ne gwargwadon gudun nasu gwargwadon gudun nasu su ba su can sama ba balle ya zama ba a ganinsu su kuma ba su sauko ƙasa ba suna tsakanin saman da ƙasa haka suke ta wuce inda zuna ba inda zuna ba koyaushe shafanin yana ta ƙoƙari ya ga ya tadda wutsiyar durwan nan ya tadda jelar durwan nan falafotun ita gaba ɗaya ba ta gama tsere masa ba balle ha a ce ta sha wala daraku shi kuma dinnan bai cin mata ba balle ha a ce ya kama ta wato kamar wasa ma take masa kenan gudun da take yi sai ta ringa masa nasara ya bi ta kamar zai riske ta amma kuma ba ta ba ta barin ya riske ta din amma ta tashi gudun ba ta gudun da za ta ce ta ɓace masa shi yasa kamar so take mata wahal da shi kenan دون السماء مستفعل وفو فعل دون السماء با هبل تاكبتا وفو وفو ita ta gaba da hablu ko kal arikat mustaf'ilun ta kubuta ruhu ma da man dole za ta zo ma abuna inda zuna ta kubuta ba fada ita ma ta kubuta ko farutun wada da raku da man za ta zo da hablu to hatta idza hatta iza ma hawat akwai mimi a nan ma hatta iza ma akwai ma a nan hatta iza ma hawat kafin gulami da ɗarar wafi kafin min risha a wato bitako wato can inda tunawa da hasotu wa armalatu ya kadu ya haɗi fuha ɗauran wata hataliko inda zuna ba laha sautu tana da murya tana yin murya nan gajelarta tana yin murya nan da gajelata wa azmalatu tana da muryoyi iri daban-daban ya kado haɗi faɗar shawon nan yana dab da ya kama ta wani wakacin wata hatariku amma sai ta ƙara gudu ta bar shi a baya hatta zama hawa kafin bulaniya to inda zuna ba inda zuna mustafilun ta kubuta ba laha fa'ilun ta kubuta sautun wa'az ta kubuta malatu ta daman dole ta zo da hamlu ya kadu ya ta zo da hamlu ko duku ha ita ma ta zo da hamlu ɗauran wata ita wannan ta kubuta taliku daman dole ta zo da hamlu hatta iza mustafilun ta kubuta ko hawat kam hatta iza ma hawat ma hawat fa'ilun ta kubuta ko kaful gula mustaqilun ta kubuta bilaha daman dole ta zo da abu shi yasa a wannan isra'il tafiloli uku da ta yi su kubuta ko su zo da abu to duk sun kubuta ba wa ɗaya daga cikin su da ta zo da abu darat wa fi mustaqilun ita ba ta kubuta kaffihi fa'ilun ta kubuta min rishiha ita ma ta kubuta bita ku fa'ilu shi yasa shi ma wannan baitin man da tafiloli guda biyu da dole su zo da hablu duk sauran tafilolin shida sun kubuta ko hatta idza ma hawat kafin gulamila har yayin da tafin yaro ta kai dauki gare ta da take wannan tafiyar ta taƙi yin sama sosai ita kuma ta sauka a ƙasa ba wanda wannan kamar tana yi nema dan ta wasa da shahon nan koko ta tsere masa shi shaho in san samunsa ne a tashi ya fi son a yi sama sosai in aka yi sama sosai ana gudu to ya fi gwada iya gudunsa amma aka yi ƙasa-ƙasa to iya gudunsa sannan yana rabuwa saboda mai ganin ƙasar da yake yi gani yake to in ya ƙure gudun kai ya je ya tokuyi ƙasar ma kai ya zamo ya yi ƙasa ko ya toki wani abu da yake ƙasa ko bishiya ko wani abu amma aka yi sama sosai ba wata bishiya da take ta rasa ba komai to sannan ya fi sake gudu shi yasa ita wannan durwa wata dabara ce ma ta ɗauka da ya zamo take gudun ba ta yi sauko ƙasa ba ita kuma ba ta yi can sama ba to tana wannan tafiyar haka sai ga wani yaro ya kai mata tafka da ya kai tafkan nan gare ta sai ta tsere masa ta gudu daga hannunsa alhali ya samu ya rike wani abu daga gashin jelarta wato da ya rike jelar ta subile ta ban masa wannan gashin a hannu sun masamarar ilal wadi fa'aljaha minhu wa qad dami al-asfar wal halaku sun masamarar ilal wadi sun mastamar mustafilun ta kuma ta rat ilal ita ma ta kubuta wadi fa'al ita ma ta kubuta ko ja'aha ita wanda da abin dole ta zo da habu minhu waqad ta zo da habu minhu waqad mubta ba habu ba ko ta zo da dayi tunda muka fara bin kasida nan ne muka fara ganin dayi ko nan ne dayi na farko a cikin tabirin kasida minhu waqad mubta'ilu dabi'a dabi'a dabi'al fa'ilun shi ma dai da wannan da hablu asfaruwal ita wannan ta kubuta hana ku fa'ilun sun masabar ilal wani sannan duk wannan ta ci gaba da gudu zuwa fili inda yake fili fa'al ja'a minhu al'asfaru farauta walhanaku da baki da baki fa'alda ya fakar da ita min ma'ana ya tserar da ita min daga wannan shahu daga wannan shahu wato da ta yi wajen filin shahun sai zurubin da yake mata ya ragu saboda yana jin tsoron zuwa wajen filin me yasa wajen wannan filin akwai bishiyoyi a ciki shi yasa in ya je daman ya san ita za ta iya shiga cikin bishiyoyin ta tsira ta fake ba zai ganta ba to hatta samar rabbi ma'il a hatta ta gasar ma'il la risha alahu min al'abadi fiha ba ta hibirahu hatta ta gasar hatta nemi taimako bi ma'il da ruwa larisha alahu da ba bukatar igiya kafin a janyo shi wannan daga sama yake ba sai an sa guga da igiya an jawo bar sha'u guga guga an igiya igiya minar abadi a waje wanda yake tudu fiya fata hilbiraku da wanda yake akwai ƙananan tsuntsaye a daura da ruwan nan akwai ƙananan tsuntsaye a daura da ruwan nan hatta ga mustabilu ta kubuta ko sabbi ma ita ma ta kubuta illa risha ita ma ta kubuta alahu da man dole ta zo da hablu min al aba ita ma ta zo da hablu dihfi ta zo da hablu fi ha fatihil ta kubuta biraku dole ta zo da hablu ko shi yasa a wannan baitin guda nawa ne ta zo lafiyayya hatta ta ga lafiyayya ce ko sabbi ma ta kubuta ita ma illa risha ita ba ta kubuta ko uku sun kubuta kenan a fatihil ita ba ta kubuta hudu kenan sun kubuta guda biyu ko sun zo da habin sai kuma guda biyu da dole su zo da habin to kuma kwanan nan a ƙara sarrafowar baitocin yanzu dai a cikin gasi da gaba ɗaya zuwa nan tafila ɗaya tak muka samu wadda take da ɗayi yawwa tafila ɗaya muka samu wadda take da ɗayi to shi kasidar dalilin yinsa an faɗa ko wasu ne suka kwace masa bawa suka ɗauke masa bawa suka nemi su mai da shi nasu to shi ne wannan kasidar yake magana da shugabansu shi ne harisu yake cewa a cikinta ya hari la'ur mayan minkum midahiyatin lam yalqa hasu kato qawli wala maliku da aka kai musu kasidar suka suka ce to mu zai zage mu ba za a bashi bawan ba sai ya sake wata kasida yana zagin ya ce ya san dalilin da suka rage masa bawa ai ba don wani abu ba ne abin da yake damun su ba su da mazakuta shi ya sa tun da bawan nan ya je hannunsu sai ya zama matansu bawan suke fadawa saboda su mazansu sun rasa mazakuta shi ya sa shi ya wani wani asubu lana da tubu wa sharu mani hatin asabu du'a yawan gadon zakarinsa ba ya da kun dawo min da bawa na a yi ku gajiyayyu ne shi yasa ba kwa iya kula da matanku shi yasa tun da matan suka samu wannan bawa nawa ba za su bari ku dawo min da shi ba da suka ji wannan zaki ya yi muni sai suka ringa shawara ne za a yi ne a kashe shi a kashe bawan ko kaza to shi shugaban nasu ya dan fi su tunani sai ya ce a muka yi haka zaki mu zai ci gaba da yi in ya ci gaba da zagin mu kuma mu za mu ƙara rasa mutunci shi ya sa san yadda zani to shi ne sai wata kasidar ya aika yana zagin tsoron amma yana yaban shugaban cewa shi shugaban mai hankali ne to da kasidar ta uku ta zai musu sai suka ba wannan nasu alheri mai yawa suka aiko bawan gare shi shi ne da ya zo sai wata kasidar kuma yana yaban su cewa ai gabawa ya dawo daman na san yaje wajen mutanen kirki a samun masu mutunci irin yau a duniya ai da wuya mutanen kirki ne mutanen kirki ne to dai wannan yana nuna irin yadda larabawa suke tasarrufi a ƙauye da irin yadda hanyoyin da suke bi na su zagi wani kaga wannan yi musu mummunan zagi ta ta wani wajen ko a cewa namiji baya iya kula da gida ai wani zagi ne mai muni ko in kula da gidansa ya fi karfinsa sai ya yi haya daga waje sannan a kula masa da gida kaga ai an wulakanta an yi zagi mummuna to
to alhamdulillah a sauran baitocin Allah da za mu karasa zuwa rana ita lokacin tashin ne na alhamdulillah mu karanta fatiha ɗaya salatul fatiha uku
akwai ɗan'uwa mun daɗe na shekaru da yawa tare ko yaushe ana tare da shi wanda matar shi mala amadu ɗin allah ya mata rasuwa jiya aka yi binne ta ɗazu Ah, da shi ɗin nata malam muhammadu makaranta wa ita mahaifiyarta su da ma'anin da allah ya rasuwa fatiha